الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء جرى الحميد جرى وجه ربيع الثاني shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan jira na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba manta ba karatunmu da muka tsaya a kai mun tsaya a darasi na hamsin da takwas shafi na ɗari da ashirin za mu tashi darasi na hamsin da tara باب ما يقول إذا نزل به كرب أو شدة a wannan masallaci mai albarka na ma'asasar talabiya da ke unguwar gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da zamu malam ce babu ma ya kulu idan nazara bihi karbu babun da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan wani wato wani damuwa ta same shi aw shiddatin ko tsanani hadisi mai lamba ta ɗari uku da arba'in da ɗaya ke na na da arba'in daidai za a tashi babu ma ya kone idan asabahu hammun babu da yake magana akan wato wanda yake magana akan idan idan asabahu hammun idan damuwa ta samu mutum a uzurin ko bakin ciki dari uku da arba'in daidai ke قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا الحجبي قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد وحول السند وأخبرنا أبو يعلى وسليمان بن الحسن قال إسنادي بلاجيني أنا حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال شيء مالني ابن السني yace malamin sa Abu Khalifa ya karanta da shi shi kuma ya jiyo daga malamin sa Al-Hadi Al-Hajjabi shi kuma daga malamin sa Abdul Wahid ibn Ziyad wa awwala sanad wata hanya kenan daban shi har yau ibn Sunni din ya kuma karbo ta wata hanya ta malamin sa Abu Ya'la dama mun bari ma'ana wa awwala sanad isnadi wannan isnadin ya tsaya a nan sannan zai sake sabon isnadi ta kan malamin sa Abu Ya'la shi kuma daga malamin sa Sulaiman bin Hassan qala to kun ga yanzu da Abdulwahid bin Ziyad da kuma shi wannan Sulaiman bin Al-Hasan gaba ɗaya suka ce haddathana Muhammad bin Al-Had duka malamin su biyun duka Muhammad ibn Al-Had ya kuma hada sa Islami da can kowa Islamin sa daban yanzu kuma an zo a hada gurin wani malami wanda bi ya zama malamin su duka su kuma shi kuma ya jiyo daga Abdulwahid bin Ziyad shi kuma daga malamin sa Abdurrahman bin Ishaq shi ma daga shehin malamin sa Al-Qasim bin Abdurrahman shi ma daga malamin sa sahabin Annabi alaihi salatu wassalam shine Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu ba yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annabi yace man asabahu hammun duk wanda ya shiga wata damuwa wani damuwa ta samu mutum au hazan ko bakin ciki mun faɗi alhauzin shine bakin cikin da mutum yake a ciki kuma ya jima kamar yadda annabi yaqub yace inna ma ashku bati wa husni ila Allah to shine al-huzn mun yi bayanin al-hammu da al-huzn da al-zamm bambancin to shine yace a fa ya kullu yace Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wannan kalmomin ne suka dan jazin na ji suka dauka mun biya saboda irin na sama hadisin sama kusan irin sa ne a kasa yace Allahumma inni abduka wa ibnu abdi idan ka shiga damuwa ka karanta wannan addu'a ka ce ya Allah ni bawan ka ni dan bawan ka wa bunu amadi ka dan baiwa ka fi qabda dika ina cikin da mukarka ya Allah ba inda zan je in komo ba je ina karshen da mukarka na fiye fi biye di makwarkwadar kai na madiga a hannunka take ya Allah shi ne muka ce junction box kenan na dan adam nan madiga ba duk da ba hauji zai je bugun masara da shinkafa ya dora a gurin to amma nan kamar junction box ne a gida idan ya lalace ka wuta za ta tsaya kama ba hauji ba ruwan sa kawai komai lauda bane to sai ce nasu ya fi biya ne makwarkwadar kai na tana hannunka ma bin biya hukumu abin da ya zarta a kai na ya Allah hukuncin ka ne ku duba tauhidi ba ke karantarwa ne tauhidi adalin biya sadawo hukuncin ka a kai na ya Allah adalci ne haka loka bi kulli ismin huwa lak ya Allah ina roƙonka da kowane irin suna naka kan mai ta bihi nafsa wanda ka rada wa kanka aw anzaltahu ya'ni bi kitabi ko ka saukar da shi yana nufin a cikin littafin ka alqur'ani aw allamtahu ahadan min khalqi ko ka sanar da wani daga cikin bayin ka ya Allah aw ta'tarta bihi bi ilmin ghaibi indak ko kake banta da shi a ilimin gaibu da yake wajen ka ya Allah an taj'ala alqur'ana rabi'a qalbi Allah ka sanya qur'ani ya zama dausayin zuciyata wa nura basari ka sanya shi ya zama hakkin idanuna wa shifaa sadri Allah ka sanya shi ya zama waraka na kirjina wa shifaa'un lima fi sudur wa yakfi sudura qaumin mu'minin wa jalaa huzni ya Allah ka sanya shi ya zama yayi wal damuwa ta wa zahaba an ya Allah ka sanya shi ya zama tafiyar bakin ciki na kana sai ce ba ma kana wannan abdul qattu ba wani bawa da zai faɗi wannan addu'a illa abdalahu Allahu azza wa jalla fa sai sai Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya ya canja mar bi huznihi dalilin damuwarsa ne zai canja mar farahan ya sanya mar farin ciki fa sai sai Allah madaukakin sarki ya sanya mar farin ciki kalu ya rasulullah sabai ka ce ya ma'aikin Allah afala nu'allimu hunna shin ba ma koyar da mutane wannan addu'ar ba wannan gara fata haka ba ma ji musanar da mutane ba kada bala annabi yace koya musu ba allimu wannan aje a koya mutane ka gani saboda haka koyawa yarka yayarka yar uwarka da take cikin depression wannan shi ne maganin depression wanda yake cikin damuwa koyawar wannan addu'a kuma hadisi ne ingantacce saboda haka a karanta a kiyaye a kuma wato kula da ma'anonin ko shakka babu yana maganin damuwa babu ma ya kulu idan nazala bihi karbu babu da yake magana akan addu'a da mutum zai biya idan bakin ciki ya saukar mar au shiddatu ko wani abu mai tsanani ba da tsoba tsammani kawai ya faso قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عجلان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن الهادي عن عبد الله بن جعفر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال شيء ما لم يكن السني yace malaminsa abu abdurrahman imamun nasa'i kenan ya karanta da shi shi kuma ya ji daga malaminsa Qutayba ibn Sa'id shi kuma daga malaminsa Yaqub shi kuma daga ibn Ajlan malaminsa shi kuma daga Muhammad ibn Ka'ab wannan shine Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi malamin Qur'ani yana karantar da daliban sa ki rubin ya zubo musu suka mutu yana karantar da al-Qur'ani da shi da daliban sai rubin ya zubo duk gaba ɗaya suka yi shahada cewa wanda gini ya zubo masa ai jihada ne to kaga zai tashi annabi ya ce duk wanda ya mutu za a dage shi akan abin da ya mutu yana yi Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi zai tashi yana karanta al-Qur'ani domin yana karantarwa rubin ya zubo shine malamin ke cewa duk wanda yake karantar da al-Qur'ani Allah baya wulakanta shi mutuwar girma yake duk malamin al-Qur'ani kuma ga gidan mun ta bada misali sayyidina Uthman bin Affan ai muka mutuwar da shi kafin ya bar duniya ba sai da ya kwanta bacci rana ya mafarki ina azumi na nabila annabi ya ce da shi yau a gurin ba za ka sha ruwa haka yake masa da ya tashi yake gaya wa matarsa da 'ya'yansa gaba ɗaya ya ce ba abin damuwa duk sun damu ya yi alwala ya ɗauko ƙur'ani yana biyawa 'yan tawaye suka hauro suka soke shi yana cikin suratul baqara shine jinin da ya tsattu a daidai ba sai fi ka humulla fa huwa samiul alim daidai wannan gurin shine malam mai tafsira yake cewa zahu bi ashmadi akmal walid sujud bihi yuqati'u al-layla tasbihan wa qur'ana saboda haka kai Allah ya girmama shi yana karanta alqur'ani amma a dar ayar kuma da sannan Allah zai isar ma da su waɗannan ƴan tawaye Abdullahi bin Abbas malamin Alkur'ani shi ma mun bada misalin da misalai da yawa ba a kanta shi ma kaga mutuwa da yi saboda malamin Alkur'ani ne ta girma yi Allah sai da ya karrama shi domin an ɗauko gawarsa an ciwo da ita aka ga wani farin tsuntsu ya shiga ciki kowa ya gani kuma aka duba aka ajiye makara aka duba babu tsuntsu a ciki da aka je rufe shi a cikin kabari su Muhammad ibn al-Hanafiya dan sayyidina Ali su ne za su daji a cikin gabar suka ce kowa da yake kewaye a gurin yana makabarta sai da ya ji murya ana cewa ya ayyatu hannabtul mutma'inna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati kowa ya ji wannan ya ce wannan rai wanda take mai nutsuwa nutsattiya wanda Allah ya nutsar da ita irji'i ila rabbiki koma zuwa ga ubangiji radiyatan kina ne yarda radiyatan abin yarda wani kuli ne ibadi da kuke shiga cikin bayina wani kuli da lantarki ta shiga gaba aljanna Abdullahi bin Abbas karrama shi Allah ya yi da wannan saboda haka wannan shi ne irin girmamawa da Allah madaukakin sarki ya ce wa waɗanda suka rike alkur'ani hannu biyu an yi mala hasan shekara ɗaya da rabi kenan ko ma shekara biyu wani haka na kofar nasarawa mumi kaga bai da lafiya tsoho ne makaho ne amma bai da aiki kullum kaje kawai alarmomi ne suke zama a gabansa yana tafiya yi kullum da Allah bai da lafiya yana kwanta a kan garin zama tilawayi da zai mutu sai ya sako ya sujjada ya mutu a haka mala hasan shi kana ɗaya da rabi mala hasan nan nan mubi eh wani ya zama kawo ne kai ina aiki in la karatu alqur'ani ah mujahid ibn jabal sallah yake mujahid sai mai tafsiri ɗalibin ibn abbas wanda ya yi tafsiri ta uku daga fatiha zuwa na ya gama ya kuma dawowa a gaban ibn abbas sai da ya karanta tafsiri da uku a gabansa yana sallah shi ma ya yi dogon karatu ya tafi ruku'i ya dago ya tafi sujjada ya dago daga sujjada yana koma ji daga shi aka yamu yana sujjada ma ta saji da lillah saboda haka qur'ani yana da wannan baiwar yana da ita to shi Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi shi ma Allah ya ba wannan baiwa malamin alqur'ani daga malamin sa Abdullah bin al-Hajj shi ma daga malamin sa Abdullah bin Ja'far dan gidan Ja'far bin Hajji Dalib wanda muka ce garimi ne kyauta yana cikin matasa lokacin da yaro da zan da baban ya mutu aka yi masa hada a yakin mota to shi ne ake cewa in aka ce mutum karimi shine wanda yake bada abin da ba a ma yi masa aikinsa ba shine karimi ko kuma ya linka abin da aka yi na kwadago dubu ɗaya za a baka ce baka biya ya baka ɗayan ka yace to ga wannan kuma ka je kai wani abu da ita lalle kai abu kirki kai kaza shine karam ko bayan biya kawai ke dakata na zuwa ya kai ɗauko kaya ko da ya sa su a baka ko ai ma wata kyauta da ba kai aikin da ba wannan shine karam ana taimaka kariri a gari wata ran yana cikin tafiya matafiyi ne zai yi tafiya kawai sai ya da zango a wata gona yace wa su tun da magabata a da gona dama ba ka da ba matsala dan ka zo kaya da zango har idan ka yi da'awar wani abu kaɗan ci iya na cibi a gurin magabata duk wannan ba wani abu ne saboda hadisin bukari da annabi yace duk babu wanda zai shuka wani abin shukawa ko abin dasawa tsuntsaye su ko mutane ko dabbobi ba ce sai Allah ya ba ki ladan sadaka to suna yi matan a ci kawai da a kadar Hausa ma haka ake yi in ka je wucewa za a baka na cide ka ɗiba ka ci ba za a gona ko lambu da aka koma satan musu abu shi ne suka ci suke hana amma ka'ida abin da zaka ci na ci in dai mangwaro ya leko daga waje kace da ɗaya kaci ko an ya Allah ya zama ɗaya ba ba ce ba eh domin wannan ta ci ne da da ɗiba kai ka zuba a jiwu ko a buhu to barawon mangwaro ne kai amma kira ka ci ko an sai Allah ya zara ka wuce da za a gona lambu ka ciro goma guda ɗaya waje ka ci kaza ka ci halal kai ani an bari an zaka to ya tsaya a cikin gona ana cewa dukkanin su ana cewa ba wanda ya fi shi karin da kyauta ne ya da zango a gonar ne yana na kawai sai ga wani bawa yana ta aiki shi bawa ne a gefe gonar wani babban mutum ne a cikin gari kawai sai sai wani kare ya shigo an kawo wa bawa gurasa guda biyu ne na abinci ya ji ɗaya da ranar an jima ɗaya mai kuma tun daya kawai sai wani kare ya shigo yana lallake yana jin yunwa yana ganin taron nan da ya ɗauki gura sai ya bashi ɗaya shi wannan bawan abdullahi bin jafar yana zaune yana kallon ya kuma ɗauko da ya ga kare da koki waje ƙara masa ɗaya bayan kare ya ci ya juya ya tafi sai Abdullahi bin Jabir yake zo ba wa Allah zo sai kai me zaka je sai ai na ga ya fi ni bukata eh sai ce da shi to waye bai gonar yace masa ta wani ce da Allah kai ni gurin ka ya kai shi yana zuwa ya ce to ya fita ya fita yace da Allah zuwa dai alfarma nake nema menene albarba da kake nema yake so nake ka siyan min da gonarka da bawan da yake aiki ka san dan adam shi kuma lokacin da ka zo kana bukatar abu za ka biya in dai kai kake da bukata to in dai da malejin da ya kare to da wala drama yake ga mu shekaran jiya muna tafiya da shi yake wani a nan wani dan kurna wani gareji ne inda suke kai mota gyara kan wani mutum ya zo je gurin da dan guri a gurin dan gareji da shi ta ake sallah a gurin ya an mai da shi musalla shi kuma wanda ya je gurin ya ce kawai ta ce ko a ta shi wajen shekara wani arba'in a gurin yana aiki ya ce ko a ta shi kawai shi gareji za a yi ba zai rika ajiye mutu shi kuma wani mutum ya zo kawo gyaran mota yana tsaye a gurin ya ga wannan abubuwan da ake ce ya ta cewa wannan gurin da ake wannan aiki sama da shekara goma sha shi ma na yake kawo gyara kuma rana ɗaya ka ce sati ɗaya sai ya sa baki sai ya ce malam alaji da Allah ka yi hakuri ka ba zuwa da zo goma da baka sau yanzu wannan datti da in ka tashi ina zai koma yana ta wannan abu ai shi ka za shi ka yace to ka ga za ka yi mu wata albarma ɗaya ka ciyar min da gurin shi ba ciyarwa yace na rantse ba da Allah na rantse ba da Allah ko nawa kake zan siya tun da yake mata tun daga miliyan ɗaya har ɗari wurin bai fi miliyan sha biyar ba yake ya yadda wallahi in ya biyar ba daga miliyan ɗaya har ɗari zai ba shi eh ana ta yi a kai a komo ana ta bugawa da ƙarfi ne da ya ga yana ta ja musu rai ya ce a gaban da ya kira gwamna ya ce idan baka siyar ba za ka yi hudu babu ya ce za ka hudu babu yace domin zan kai karar ka ga inda kuma za ka yi asarar gurin yau da kai ne mala abdurrahman ya ji yayin da ni kiyar a kuɗi ba ba ku dan kuɗi ba su yawa ba shi kuma ya kawai zai biya ne don ya kyala wa'annan bayan Allah su gaba da sana'a ku duba babu idan da tsala da yi garbin au shidda من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة wanda ya yaye wa wani damuwar da yake ciki ta damuwar duniya kai ma Allah ne ya yaye ma wata kake ta lahira kar ka yi kuɗin da za ka zo ka musguna wa mutane ka san wani zo yake da kuɗi gaba ɗaya ya siya makotansa ko a can ku goma ba turawa ko can abin nan eh ko yan gaba kawai ya tura ku can nesa kada ka yi dukiya irin wannan kada ka yi dukiya irin wannan wanda za ka musguna wa mutane an gane ko to wannan shi ne to sai ya ce Abdullahi bin Jabir yace sai riga ba kuɗi yace ya kiya yace amma zo ne ke hadda bawa ya riga mar kuɗi sai yace ya ba shi kuɗin sa adul dalil ne ba dan tabarki ne wucewa kawai ne da ya ba shi ya dawo ya kalli ne bawa yake yanzu gona da da da kayan gona dinna wani yake hadda kai yace abin da nake so da kai yanzu wannan gonar na mallaka ma kuma na yanka ka ya tattara kayan da yake dalilin wannan shine saboda yana ganin idan har ya riga ya bar garin nan a haka to wannan bawan ya wuce shi a garin eh saboda wannan abin da yawa gari yana ganin ya wuce shi a garin duk wannan da ake a garin to ai ko a garin ke ce ga wanda ya bi shi nan in dai ya bar garin nan a haka to wannan ya masa wanzu to sai da Allah ya ce mu je ke wannan abu to shi na Abdullahi bin Ja'far ka koma karanta tarihinsa siyarwa alamin nubala ko cikin sifatu taqwa na ibnu jawzi ka sha abubuwan ban kai dangane da irin wayannan bayin Allah an ali bin abi talib shi kuma daga sayyidina ali radiyallahu anhu ba Allah ya kara masa da yake lakana ni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya lakana mu shi ne ba shi yake cewa lakani ba a ga yawa mutum abu ya faɗa shi ne lakani amma mu a gurin mu a rubuta wani abu a baka shi ne lakani amma gaya wa mutum abu talqini shine ka gaya wa mutum abu ya faɗa shine talqini laƙani ke to annabi ya laƙana mu haula in kalimat wa innan kalmomin wa barani an inna sanadi bi karbun aw shidda annabi yace da ni yau man ce cewa idan bakin ciki ya sauka a gare ni aw shiddatin ko wani sanadi ana kola rika karantawa gabara lafiya sau annabi zai bayar bin kama da wata ga wata yace yace abinda zaka ce la ilaha illallah al-karim al-halim al-azim subhanahu tabaraka wa ta'ala subhanallahi rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin wannan ita ce addu'a kuma addu'a ce ingantacciya ka ake ji barkaci da ake biya yace zaka ce la ilaha illallah al-karim al-halim al-azim ba wani tantance abautawa Allah sai abautawa sai Allah wanda yake al-karim bi karam kun faɗi karamci da su to Allah shine karimi alhalim domin karamcin sa ne yasa kowa ya ke shan numfashi kyauta ana samun matsala an kaga ba a nini kano ko a zuci za ga siyaki oxygen ya za ka amma karamcin Allah ne yasa in je bari wani saboda tsabar fitar sama yanzu ya isa sai ya tara shi zai hura eh saboda kawai a fa amma a yanzu kana gani biyarwa ne lokacin corona sai da sai karanci ma babu oxygen din amma yanzu ga nan a ta yadda kaga dama kake sakin ta wani ma sai ya hada da hayaki zai huro su tare eh saboda kawai yana ganin cewa akwai arha to shine yadda shi ne karimi alhalim wanda ya fi kowa jimiri jimiri ba wuce malaman mu na zuron suka ce alhilmu jimiri suka ce gabe yake da hakuri domin alhilmu shine mutum ya ma abin da ka fi karfin da kuma ka kyale shi ne alhilmu asabar kuma zai iya yiwa baka fi karfin da ko dole ka hakura to shi ne alhalim Allah shi ne wanda yake bai jimiri karshen hakuri ke al'azim kuma mai girma subhanahu tabaraka wa ta'ala sarki ya tabbata gare shi tabaraka albarkatun sa sun yawaita wa ta'ala kuma ya girmama ya kambama subhanallah sarki ya tabbata ga Allah rabbil arshil azim ubangiji al'arshi mai girma mun yi bayanin al'arshi duk yadda sammai suke da kasai da kursiyu gaba ɗaya an tattare su an jefa a cikin al'arshi kamar ka jefa titi ne a daji mun yi wannan bayanin kamar yadda ibnu abbas yake faɗa to wannan addu'a sai kuma kace alhamdulillahi rabbil alamin ta hadda ta barka din da ake biya wa kana abdullahi bin jabal yulqinu al-mayyit Abdullahi dan Jabir in yaje goyen mutum ya gaje mutu yana kan gargara wannan addu'a yake lakana ba sai ya rika karantawa dan ka kama wa yanfusu biha ala al-ra'ub idan mutum yana zazzabi yana karanta ba ko dai ya karanta ba ko ya karanta a daidai gabar da yake jin ciwo ko kuma ya karanta a ruwa ya bashi ya sha ko a karanta a ruwa a shafa ba duk yadda kai yayi saboda haka a kiyaye wannan addu'a addu'a ce ingantacciya da ya kamata kowa ya haddace ta gajeriya bari kuma mai mai dada la ilaha illallah al-karim al-halim al-azim سبحانه تبارك وتعالى سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الكريم الحليم العظيم سبحانه تبارك وتعالى سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين kagan ta gajeriya jawabin kalim kenan annabi yana da kalmomi gajeru masu fadin ma'ana to Abdullahi bin Jafar mun inda yake biya wa yu'allimuha al-muqtaribata min baladi sannan Abdullahi bin Jafar yana koyar da wanda za ta yi tafi bakon ta cikin ƴaƴansa waje ce muqtariba sun saba auren zumunci idan za ta auri bare to sai ya koyar da ita wannan addu'a eh ya koyar da ita wannan addu'a sai kirki in tana cikin dangi kaga da abin da ake da ita amma tana auren bare wani ya zo daga wani gari zai tafi da ita ba cikin dangi ba to sai a koyar da ita saboda haka kai ma yanzu za ka koya wa amarya ko bare za ta aura ko dan gida ne ko ma waye ka koyar da ita hadisi ne ingantacce kamar yadda muka faɗa نعم نوع هذا هو النوع دبا قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن عبد الجليل ابن عدية حدثني جعفر بن ميمون قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر قال حدثني أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شيء ما له ابن السني يتي ما له أبو يعلى صاحب المسند ya karanta da shi kuma ya ji daga malaminsa abubakar bin abi sheba sahib al-musallam shi kuma ya ji daga malaminsa zaid bin al-hubab shi kuma daga malaminsa abdul jalil bin adiya shi kuma daga jayin malaminsa jabir bin maimun shi kuma daga malaminsa abdul rahman ibn abi bakra shi kuma daga mahaifinsa shi abdul rahman dan gidan abubakar da ne abubakar ta kuma sahabi shine lubayyu bin al-harith to daga gurin sai radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce kalimatun makruh kalmomin da wanda yake cikin damuwa zai biya shine ka ce allahumma bi rahmatika al wala takilni ila nafsi darbata ayn wa aslih li sha'ani kullah la ilaha illa anta ita ma ba ta da tsaro allahumma ya allah bi rahmatika arji eh rahmaka nake fata ya allah ita nake kauna wala takin ni ila rabbi Allah kada ka bani akan kaida darbata aini koda di di di kifta wa ido kada Allah ya baka da kanka domin ga baka da kanka na kifta wa ido ka shiga uku wallahi mutum zai zai halaka ne kawai di di kifta wa ido wa aslihi li sha'ani kullu Allah ka jara al'amura na gaba daya la ilaha illa anta ba wanda ya tantance abota sai kai ya Allah ita ma ana addu'a gajeriya ce ba faɗa adadi ba yadda mutum ya ga dama zai biya saboda haka ana cikin damuwa sai a biya da ita ma nau'in haka wani nau'i da ban ƙara akbara na abu yara قال حدثنا عمرو بن الحسين قال حدثنا المعتمر ابن سليمان قال سمعت معمر يحدث عن الزهري عن ابي امامه بن سهل بن هنيد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال shehi malami ibn sunni yace malamin sa sahibul musnad abu ya'la ya karanta da shi kuma ya biyo daga malamin sa amr bin al-husayn wasu malamai sun taba wannan amr bin al-husayn shi kuma ya ji daga malamin sa mu'tamir bin sulaiman yace na ji ma'amar yuhadithu an az-zuhri shi kuma yana zantarwa daga imamu zuhri sulaiman bin mihran shi kuma daga malamin sa abu umamata ibn Sa'id bin Hunay shi kuma daga malamin sa Sa'id bin Abi Waqqas radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace shahidu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la halati gura annabi yana cewa inni la alamu kalimatan la yaquluha maqrubun na san wata kalma da babu wanda wanda yake cikin damuwa da zai faɗe ta illa ba radiyallahu anhu fa sai Allah ya ya yi mata wata kalma ce kalimatu aqi yunus alaihi salam ita ce kalmar dan uwa na yunus alaihi salam bana da bi zulumat wanda yayi shela ya kira bi zulumat lokacin da yake cikin dabbai wani irin duhu duhun dare duhun cikin kifi an fahimce yi saboda haka duka wannan dabban su ne zulumat sai yake Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin wannan addu'a da ya san annabi Yunus da Allah ya aika shi gurin mutanen da yayi da'awa suka ke bi wannan ne yasa yake ganin wato irin da'awar da yayi ta fito wasu annabawan ma da aka halakar da mutanen da yake ganin wayannan mutanen ko shakka babu halakar da su zai sai ya fushi ya baro su kawai to shi kuma sai Allah wani hujjin sarki ya masa wato ka'ida da cewa ya ba ba ka umarnin barin su ba za ka baro baya da bai inu shi shekara dubu ya ba hamsin ba yana dawa bai fushi ya rabu da su ba to wannan abin da ya ji Allah mana hujjin sarki yake so ya koya masa da da ya fita zai bar garin saboda yana ganin kafin ma ya gama barin gari za a iya halakar da su domin sun saba wa Allah to daidai hau jirgin ruwa sai Allah ya mai jarabawa a jirgin ruwa kuma al'adar su shine aka je yana tambal tambal ko shakka babu da daidai shi ya hau jirgin ruwa aka ce ina ne ne bi kowa ya ki nuna kansa aka ce to ai kuri a kawai a tsakiyar ruwa aka ce duk wanda ta bado kansa ba za a wurga shi ruwa kai ne kenan ana yin kuri a dabara ga annabi Yunus yadda bai da ba aka sake ta kuma nuna shi aka kuma sakewa ta kuma nuna shi babu yadda za a yi ba makawa suka tuttube shi suka ruga shi ruwa ana hurga shi kuma akwai wani kifi Allah ya ce a je mana shi in yana fadawa fanta kama wani sautu wa huwa muhim Allah ya ce falawla annahu kana min al-musabbihin ba dan annabi Yunus ya zama dama can da arabi ila Allah ya zakali a rifka bi shidda ba dama can ya zaba kiran mu ba yanzu ne da ya ji wahala ya kira mu ba Allah ya ce lalabi ta bi baki da ila mai ba Allah ya ce da mun kyale shi a cikin kifi da ba za mu fito da shi ba jira da anjiya ba amma saboda ya saba kiran Allah shine magana da yake mala'iku su saba jin muryarka ku saba da Allah yadda in kace wayo Allah din je bi eh za a bai ka aje ne ka ce ya ubangiji ina da bukata kaza Allah ya ce amma amma kar ya zamto ɗabi'ar ka kai baka kula Allah sai lokacin da kake cikin matsala in ka ga ya koma masallaci bai da kuɗi in ya samu kuɗi kuma zai hijira ya zama ibn jamil ko kaga ibn jamil ai ya roƙo Allah ya ba shi kuɗi ya zo yace annabi ya roƙa ba a yace ai ai na da gaba gaba yace a gaba gaba masallaci kuɗi na zuwa sai fara bashi yau ya zo jiruwan gobe ke zuwa yau ya zo an fara magana ya ce wallahi abubuwa ne harkoki ne sun yi yawa wai harkoki sun yi yawa sai ga mutum ya ce saboda kuɗi da irin lissafin kuɗi da dabbobi kawai ya sa sai daina zuwa masallaci kuɗi ya samu Iza wani da kaga yana yawan ya haka in ya bashi kuɗi sai iska zai zama shi za ya kyale Allah kuwa shi za ya kyale ka a yadda kake ka ci gaba da bin Allah eh kowa da yadda Allah yake duba shi kai wanda yana samun zuto an shiga uku zai zama ibn jamil ko to saboda haka wannan kalmar yana cewa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin sai Allah yake kibi ya ce wurgo shi a gaba فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقين وأرسلناه إلى مئة ألف يوزع يا بيبر kifi ya wurgo shi jikinsa ya dahu dan jikinsa ya zama kamar da babban nama saboda zafin cikin kifi to sai Allah ya sa nan da nan kabewa da zo da lullube shi ko kankana sai ma ƴaƴan jima suka lullube shi suka yi makiluwa har jikinsa ya kwari ya Allah ya ce bayan ya tashi kuma Allah ya ce ba kyale ka aka yi ba ƙara komawa ka kuma dawa garin nan dai ba a ce ka fito ba to shine da ya koma Allah ya ce wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun ay wa yazidun aka tura shi cikin mutanen da tsawara mutum dubu ɗari kuma da ya koma ya ba da yayi attaye da awar gaba ɗaya suka ni kauya kaga aiki dama lokaci ne lokacin da ya bai jira ba eh lokaci ne duk zaka musulunta gaba ɗaya suka musulunta to wannan shine annabi Yunus to haka Allah yake yayi da mutum ya kiyaye a annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam shi ma ai kaga an jefa shi a cikin wuta yace hasbi Allah wa ni'mal wakil ko hasbun Allah wa ni'mal wakil in kace hasbi Allah wa ni'mal wakil ya halatta na mutum da yake ra hasbun Allah wa ni'mal wakil ya yi kima da ku da yawa kai da iyalinka da yan uwanka da iyayenka da kowa ma ko ka fita babu da ko jam'i da ya halatta ya zo a hadisi ya tabbata a aya an samu bayan Allah da yawa da Allah ya mutu jarabawa abu musulmin kaulani shi ba ba da hali bane jami'i a harkar da'awa aka tashi zaluntarsa aka samu da aka jefa shi shi ba sai da wuta ta lafa wai suka ce ba ma za an sa shi a wuta ba azzalumai sun murga shi da wuta ta lafa sai a ganki ya yi sujjar da sallah yake shi bai ma san wuta ta lafi ba abu musulmin kaulani ka koma siyar wa alamin nubala shi ma karanta tarihinsa da wutar ta lafa ba ta gama mutuwa ta zama garwashi wallahi ganin da aka yayi sujjada sallah yi to akwai bayan Allah da yawa da Allah yayi wa irin wayannan baiwa alaka ka da Allah ya za ta sa Allah ya ba wasu baiwa baki da yawa da kuna da haka mutane ba za ba su sani ba kuma ba a ce ta yanke ba har ta ji alkiyama alaka ka da Allah ya za ta sa ka rika abubuwa Allah yana shiga lamarin za ka komai naka yi da su kana tafsirin wasu zo sun ci kafa ga ajan sai Allah ya baka wata hanyar a nan duk wannan wani abu ne kai wa Allah kai baka ma sani ba kuma ya karba sai nau'in haka wani nau'in daban kana ta sani Jabir bin Ahmad bin Bahmari kana ta sani Ma'mar ibn Sa'ad kana ta sani Amir bin Mudrik kana ta sani Sallan kana Abi Hamza an Ziyad bin Ilaqa ana bi qatada da Ansari radiyallahu anhu kana sai malami ibn sunni yace malamin sa Jabir bin Ahmad bin Bamari ya karanta da shi kuma daga malamin sa Ma'bad bin Sa'ad shi ma daga shi malamin sa Amir bin Mudrik shi ma daga shi malamin sa Khallas shi ma yaji daga shi malamin sa Abu Hamza shi ma daga malamin sa shi malamin sa Ziyad bin Ilaqa shi ma daga shi malamin sa Abu Qatada al-Ansari wanda muka ce makaho Abu Qatada ibn Da'amat as-Sadusi al'azari radiyallahu an Allah ya kara masa yadda kada yake ko ki abuwar wani abu ka da na zahabi ba ibn da'aba ba abu ka da da yake ko wanda ka da da ne ibn da'aba ta sabi kai yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yake man qara ayatul kursi duk wanda ya karanta ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi zuwa karshe وخواتيم سورة البقرة لكجن سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله زوا فانصرنا على القوم الكافرين عند الكرم عند أبواء أعانه الله عز وجل Allah da girma da buwaya zai taimake shi zai taimake shi an gane ko yawwa shi kuma abin da yasa an samu in kida ne a cikin islamin shi za ka turji hadisi amma wayan da muka biya kun ga ai kuna da ana da magani na damuwa ingantattu ba mu da matsala dan wannan ya zo bai inganta ba babu ma ya kulu la qafa sultana babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa idan kana jin tsoron wani shugaba gwamna ciyaman sarki dan sanda soja duk wani ya iko da zai zalunce ka ya zamto zalunta ka za'a me za ka biya kana kuma da ni Jafar bin Isa kana da sana Amr bin Shabba kana da sana Muhammad bin Al-Harith Al-Harithi kana da sana Muhammad bin Abdurrahman Al-Bailamani an abihi an bin Umar radiyallahu anhu ma qala shi malami ibn Sundi yace Jafar bin Isa ya karanta da shi kuma malamin sa Amr bin Shabba ya karanta da shi shi kuma daga malaminsa Muhammad bin al-Harithi shi ma daga malaminsa Muhammad bin Abdurrahman al-Bailamani shi ma daga malaminsa mahaifinsa shi ne Abdurrahman al-Bailamani din shi kuma daga malaminsa Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan khitta sultana in kana jin tsoron wani mai iko mai bukani hau kai rahu ko wani sa fa kulka ce la ilaha illallah al-halim al-karim سبحان رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا أنت عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره ونعم ita wannan addu'ar ga yadda za a biya ta cewa la ilaha illallah al-halimul karim ba wanda ya cancanta abauta wa sai Allah al-halimu mai jumuri hakuri al-karimu mai karamci mai karamci subhana rabbis samawati sab'i sarki ya tabbata ga ubangijin sammai guda bakwai wa rabbil arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma la ilaha illa ant ba wanda ya tantance abota wa sai kai ya Allah azza jaro makwabtaka da kai ta buwaya sai ka zama makwabcin Allah ai ka gaba eh shi ko makwabcin ka bare bari a fitar da kai wa jalla tara'u sannan kuma lallai wato yabanka kuma ya girmama ya kan baba wala ilaha gairu ba wanda ya cancanta a bauta wa sai kai babu ma ya kullu idan ka fa sultana na uke tsana babu da yake magana akan abin da zaka faɗa in kana jin tsoron wani ya iko auke nan ko wani ke tsani au tabu'an ko kuma zaki da dangoginsa zaki da dangoginsa قال أخبرني محمد بن أحمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن نصر بن نصر قال حدثنا حسن بن ذكر بن مسلم قال حدثنا أبي أنا أبان بن أبي عياش أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال شيء ما لم يجي ما لم محمد بن أحمد بن عثمان يا كرن جدي shi kuma ya jiyo daga malaminsa Ibrahim bin Nasir shi ma daga shi malaminsa Al-Hasan bin Bishr ibn Muslim shi ma daga malaminsa mahaifinsa shine bishir bin muslim din shi kuma daga malaminsa abal bin abi ayyash shi kuma wannan malamai sun ce sa'ibi ne shi kuma daga anas bin malik radiyallahu anhu قال يجي كتب عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف الثقفي عبد الملك يربو توسيكا عبد الملك بن مروان على وقت الجنيوة يقولون كذا أمير أمير المؤمنين على وقت shi kuma in ba kuma sha ba hajjaji yana gwamna a ina a basira yawa a iraki misali yace anin zuru ila anas bin malik a wasikar abin da shugaban kasa ya aiko gwamna cewa ka dubi lamarin anas dan malik kaji ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam me yi wa annabi hidima kaji ba tun a lokacin su ba su karyace cewa anas dan malik akwai shi ba ba su karyace cewa kuma yi wa annabi hidima ba su da ke da kusa da bau suna biyo ƙarfin annabta ba su karyata ba amma sai kawai ta morawa su karyata anan shekara dubu da ɗari hudu da wani abu ba karyata babu anas ba kawai tana zaune ka ci ka koshi ka karyata shi ka ce ba yi ba an gane ko to saboda haka sai ya ce a duba lamarin me yi wa annabi hidima fa azumi majalisahu ka kusanto da shi fadarka shugaban kasa ya aiko a kula da wani ba wa Allah kusan to da shi fada sai ce wa ajin ja'idatu ka kyauta da albashinsa wato a bashi oba a kawo shi gwamnati sannan a bashi albashi mai tsoka wa akrimu ka girmama shi kala yace ba dai du hajjaji ya ji umarnin shugaban kasa dole in gwamna ya da ya tafi ko yawa yace wa akrimu kala yace ba dai du wani je fa kana ni sai ce da ni za ta yau ne wata rana sai ce da ya ba hamza ya kai abu hamza inni uridu an a'rida alayka khayli shi hajjaji ne yake wa ana tsammani ya kai abu hamza na ba gina alkinyar ina so in gujiro ma da doki na fa tu'lima ni aina hiya min alkhayl allati kanat ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ka sanar da ni tunda kai ka zauna da annabi alaihi wasallam ya za ka kwatanta nawa dokin da dokin annabi alaihi salatu wasalam wani yana gani yanzu da an kirke shi ana ta kula da shi ana ba shi abinci sai yake ganin kawai kamar wato wato wannan doki yanzu ya kai matsayin da za a iya kwatanta girmansa da girman dawakan annabi alaihi salatu wasalam hajjaji ne mai wannan zakka to fara da ya zo da dokin wa kulli sai nace shadda da ba bai da uba yace tsakanin dokin annabi da wannan dokin naka kamar tsakanin sama da kasa ne shaddana bai na tsara wa surayya shaddana ai da difference iskiliya in ba da yace shaddana shi ne difference eh to da haka ba haɗi shi ne shaddana sai shi shaddana bai na tsara wa surayya yace shaddana ba bai na ma yace ba haɗi tsakanin fa innaha kanat arwatuha wa abuwaduha wa alafuha ajran domin dokin annabi da kajinsa duk wanda ya je wa kajinsa hidima da fitsarinsa da yi masa cuta shine alafuwa cuta ne da ake yi wa doki yace ajran lada ake samu me mafhumul mukalafa kai ko naka kai an an ba lada فقال الحجاج حجاج يا جاوز الكلمة سيدي لولا كتاب أمير المؤمنين فيك yace ba da wasiƙa da amirul mu'minin ya aiko a kanka ba cewa a girmama ka a yi mutunta ka a bi kusanto da kai a baka albashi mai kyau ba don wannan ba yace la zarabtu alladhi fi aina ke yace na rufe da Allah da je na rike ka a fuska in irin dukan nan na fuska haka nan mari ta yace wallahi da jira da kika fa kulli sai nace ma ta kiru ala zalik ala zaman yana lura a gaban gurda yana faɗa wannan yace na nace da Allah ba za ka iya ba yace ba za ka iya ba kala gwamna yayi mamaki yace wani ma saboda me saboda ne قلت في نفسي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أقوله لما الذي يقول لي وجاء الدعاء الذي كرنتها yace la aqabu ma'ahu min shaytan ka sani in nabi addu'a nan baya tsoron wani shaytani wala zulal ko wani mai iko wani shugaban kasa ko gwamna ko wani mai bukati wala tabu'i ko wasu namun daji duk ba na tsoron kana yace ya aba hamza yanzu ya kwantar da kai shi gwamna ya kai abu hamza alimu alimu ibnu aqiqa muhammad bin al-haddad duk da haka akwai jin kai akai kace a koya mama sai jin yau dan zabi ki koya wannan dan dan dan naka ibnu aqiqa dan dan uwanka wai yanzu a jaji ya da shi dan uwan Anas dan Malik koya wannan dan uwan nan naka gashi nan sunansa muhammad bin al-haddad fa abaitu alayhi Anas dan Malik yace sai na ki koya ba faƙala libinihi hajjaji yake wa ɗan nasa iji an maka anasin kaga na cewa wannan babban naka anan e ka na ce markaje sai ya koya ma fasalu an yi hali maka zali kai ta roƙon sa sai ya koyi da ke kala abad abad bin ayyash mai ruwa ya yace falamma hadaratu da wafatu da ali lokacin da mutuwa ta zo mar ya iya koya wa ɗan hajjaji shi a bani ibn ayyash yace ni sai Anas da Malik ya kira ni lokacin da ya zo gargaran mutuwa fa kana li yace da ya ba hamza inna laka ilayya inqida'a wa qad wajabat hurmatu a gane ko ya kai Abu Hamza inna laka ilayya inqida'a akwai wani abu da zai zo raba tsakani na da kai wa qad wajabat hurmatu kuma wajibi ne a girmama ka wa inni mu'allimuka du'a ka sani zan koyar da kai wata addu'a allazi allama ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya koyar da ni wala tu'allimu man la yakhafu Allah azza wa jalla kai kuma zan koya ma kar ka take ka koya wanda baya tsoron Allah mai girma da buwaya da waye ki hajjar kar ka koya hajjar don baya tsoron Allah eh bai kaba da bane direct in direct yana so ya gaya mar domin hajjar a lokacin shi kan da har tsammanin din ba sai da yanzu aka kamo shi ya samu karfe ya yi zafi a wuce to sai ɗaga namar a baya ya kuma san sahabin annabi yau dan ba ku yi musu mubaya ba za a kamo ka a yi maka abubuwan da ba su kamata ba tambi ya sa aka yi za a samu tambi ya yi ja a wuce in ba ka yadda ba to a tsotsa nama a baya ko a zuwa wuce ba shi kenan ba ne ma ba kai da waka jira na a bayan kaje ka yadda ta dole cewa ka yadda da mulkin to har ana san kan malik ba ja da shi ba duk da cewa kan je sai ibn dubai shine da sanadiyar sa kuma yayi maganin sa domin da aka yi ibn dubai guduwa ya rike daga nan garin in ya biya gudu wannan garin ya sa kuma bin sa haka ya rike yawo da kashi aka yi ka tuba sai amma dai yasa aka kamo shi yake yanka shi kafin ne da shi dama in aka zo yanka kafin ne da shi haka a gaban da za a ajiye kawai a yanka mutum kafin din sai observing gaba ɗaya ginin eh sai a ɗauke shi haka yake da lokacin da ya za a samu sa'id bin dubai aka kawo shi aka kwantar da shi za a yanka shi an kalli gabas saboda haka sai ga ya motsa baki yake ku kyale ku tambaye shi me yake yace cewa ne wani lahir mashiru gaba tun da aka kwantar da ni za a yanka ni ta Allah wal maghrib ne ce wajihu ila al maghrib aka juyar da shi yamma aka kuma leka aka ga yayi magana yace ku daga shi me kace yace cewa ne fa aina ma tu wallu fa samma wajhullah da inda ku biyo da ni ma Allah ne yawa yace to kun ga abin da za a yi ku sanya kansa kasa ya kalli kasa a yanka shi da baya nan ma ka leka aka ga dallaci wai da an leka aka yi yace aka ga yayi magana aka ce a daga shi me kace yace cewa ne min haka daga na kuma bi hada wa'idukum wa min hada kurijukum taratan ukhra kasar da kuka danne na akanta daga cikin da aka halitte mu fi hadu aidukum cikin da za a mai da mu daga cikin da za a fitar da mu tare da dokura idan Allah ku yanka shi aka kawo da an zo yanka shi ne kuma magana da kake yace cewa ne bai yarda Allah daga kaina kadi ne ga kowa yayi mar addu'a shi kuma mu jabu da'awa Allah yana amsa addu'a saboda haka yana yin wannan addu'a ya yanka shi abin da ya tayar wa da ajaji hankali da duk wanda suke gurin an yanka shi amma wannan kafin din da ya zaba zuke jinin mutane shi ajaji jinin ya ki tsayawa sai da ya rika zuba ya fi karfin wannan kafin ɗauka za ka yi mutane da yawa aka yanka ya kira wani likitan da ya me ke faruwa ga wannan jini haka likitan da yake da shi wannan yana nuna ma cewa wannan da ka zo yanka ba a tsorata yake ba don mafi yawanci idan mutum ya tsorata ta yi zartu jinin da wani ma ya kone kafin a fiki ya ce to lafiya lau tsarin walin kayan kai ba a tsorata yake ba to shi ne ba sai da ya rage wa hajjabi gizo yana bacci sai ga hajjabi da lantarki sai haukace da kan zai kare yanka wani ba da kan hajjar an da kan sa'idu bin dubai to shi ne sa'idan hajjar ibn yusuf saka to shi ne yake cewa auna wa zalik kare ta kun yake abin da zaka ce Allahu akbar Allahu akbar dan haka wani lokaci yayi za mu bi iya addu'o'i kawai bismillah ala nafsi wa dini bismillah ala kulli shay'in a'lani rabbi بسم الله خير الأسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله افتتحت وعلى الله توكلت الله الله ربي لا أشرك به أحدا أسألك اللهم بخيرك من خير الذي لا يعليه أحد غيره عز جاره وجل ثناؤه ولا إله غيره اجعلني في عبادك في عبادك من شر كل سلطان آه ومن الشيطان الرجيم اللهم إني أحترز بك من شر جميع كل ذي شر خلقته وأحترز بك منهم وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من قلبي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن فوقي مثل ذلك من في عدوي كن فسر كوي يا رجل أول ما كبر هذه الله يبارك ملادنا wanda muka yi kuskure Allah ya yabe mana kan manta akwai ɗaya daga cikin kadimai na wannan IPT musamman mai yanke mana ma'adin nan da ake gani duk wani karatu da za ga an yanko shi mala abubakar shi yake yanke karatun to za a daura auren sa ranar juma'a nan mai zuwa a masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi na hanyar Bari karfe daya muna roƙon yan uwa ko da ba a samu zuwa ba a sake addu'a Allah bada ku jin jirgi ya sa masa albarka ya ba su zaman lafiya da na abu na biyu ɗaya daga cikin yan uwa da suke ba da gudunmawa matuƙa a wannan guri ya ƙara mana batira guda wannan batiran na sola an fara ukire da gina ko abin da ya rage yanzu mu ƙara panel ɗin da maybe ita an ba ta kamar babban ce controller to ko shakka babu an samu ci gaba kwarai da gaske muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taka musu da alkhairi sun fara da ake kiran ta tattaunawa da injiniya Nasir ya aiki da Yusuf ya aiki saboda haka kafin ma ya ga baya gari kafin ya yi wata ran ya zo nan za mu sallar isha kawai ke ga muna sallar isha ta ɗauki to ina immediately ana sallar yawa wanda zai kawo yarwa ya kawo batiran washe gari wata gida wata ne ba ko ya gaya ba dan mun yi da su da su za su upgrade ko wata kila injiniya ina ga a kyale shi abin da aka yi niyya na da yake kira da na kuma jarka ina ga kawai kai ka dora a tunda shi ya riga ya yi wannan bob master kuma ɗaya daga cikin yan uwa ko shakka babu wannan abubuwa ne masu tsara karfin gwiwa matuƙa ɗaya daga cikin yan uwa da yake ta soki kuma a kusa karatu a majalisun su wannan zan ga yau yan yan koje sun kuma zuwa mu sun ce ni su suna so a sa majalisun karatu a majalisun su a nan zagagi in ya so zai su cewa yakinan gida su zai cewa ICT makin da za a rika hidima da shi to amma ni na ga masa matsala ta ni ɗaya ba na fara abin jira ina son consistency amma duk da haka wata kila dan alkhairi ya zo da wuri za mu kalli wani lokaci ko karatun wata ne da sai a fara da shi domin ya zanto magisin naku ya fara zuwa an gane ko yawa yawa in ya fara zuwa kaji alal akalli daga nan kuma sai a samu lokacin da za a fusko ya zama na sati sati gaskiya wannan wato tunani ne mai kyau tunani ne mai kyan gaske to ire-iren wayannan bayan Allah da ke ga wannan hidima kuna muna yin ba addu'a bayan ido Allah ya sani wanda take cikin bandadiya Allah maka kudin sarki ya harbabe ku ya kara muku ya zo arziki ya abubuwan da aka sa a gaba waɗanda suke da niyya kuma Allah bai ba su ko Allah ya taimake su domin iya niyya kawai yanzu ka ji gitsa ina ma kai ne sai Allah ya ba ka lada eh iya niyyar kawai ka ji cewa ina ma kai ne kai ko ko za ka yi ko shakka ba ba kai lada da yawa muna roƙon Allah ya madaukakin sarki na gaya wani kare da nake faɗa yanzu dukiya kuɗi yana hannun matasa to Allah ya taimaki mutum ya zanto Allah ya ba ka dukiya kuma wato ɗan mutane za su amfana addini ya amfana ko ita ce dukiya ko shakka babu ita ce dukiya muna roƙon Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kula da bayan su ya ƙaro musu hanyoyin arziki masu yawa yau wannan shi ne wallahi mutane akwai tambaya bayan sallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wannan da Allah ina so ai mun karin bayani akan wankan juma'a an ce mace tana yin zane kamar yadda take yin wankan ibada misali kamar yadda take yin wankan haila to malam ko za ta je masallacin ko ba za ta je ba za ta yi wankan to malam ya abin yake gaskiya iri ɗaya ne da wankan janaba wankan juma'a iri ɗaya ne da wankan jaraba bambancin su kawai niyya da wankan gawa na farko iri ɗaya ne bambancin su kawai niyya ko za ta je masallaci ko ba za ta je ba za ta yi za ta samu wannan ladan eh ko za ta je masallaci ko ba za ta ba za ta yi wannan wankan na juma'a don ta samu ladan in ba ce ba ba laifi ba ne amma yi za a samu ladan da yawa akwai da da ko wannan shi ne Allah ya dace da akwai marasa lafiya mara lafiya da muke da ita a gidan justice tana yi kamar yadda na faɗa jiya muna fata ta ta addu'a kusan satin ta guda tana asibiti a can tana karatu to tana rashin lafiya sosai tana buƙatar addu'a muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba ta lafiya Allah ya tashi ka faɗar ta Allah madaukakin sarki ya zama mata da ciwon da kafara dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon billa Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata yan uwa da suke ta hidima wajen wato ya da karatuka musamman su kansu yan aiki din da suke kokarin wajen wato kulawa matuƙa muna roƙon Allah mu da kudin sarki ya saka musu da alkhairi Allah mu da kudin sarki kada ya gajiyar da su Allah mu da kudin sarki ya ba su zuriya ɗayyiba waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure suka ko a gaba Allah ya shiga lamarin muna roƙon Allah da sunayen sa jawawa da tsohon da maɗaukaka ƙasar mu Allah ka zama da ita lafiya Allahumma inna fi awqanina wa asila haymatana wa la ta'mudina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عذابك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.